الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Kuriya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don gabatar da karatun wannan littafi na Bulughul Mara wanda muna cikin kitabus sala babu salatul jama'ati wal imama baban da yake bayani akan sallar jama'a da kuma limanci wa an yazid ibn al-aswad daga yazid dan aswad radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annahu sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salata subuhi cewa shi yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallar asuba فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da manzon Allah ya gama sallah fa idza huwa bi rajulaini lam yusalliya sai ga wasu mutane biyu ba su yi sallah ba tare da shi fada abihi ma yasa aka kira su faji abihi wa aka zo da su tar'adu fara'isuhuma ko ma'ana naman kafaɗar suna rawa saboda hirgita faƙala lahuma sai manzo Allah ya ce musu ma a kuma an tusalliya ma'ana me hana ku sallah tare da mu qala sai suka ce sallai na fi rihalina ko mun yi sallah ma'ana a gidajenmu ko kuma a wuraren zaman mu ahin mu zo nan Ƙala, ƙala sai ya ce, Fala ta fa'ala, to kakku sake yin haka, iza sallaitu ma fi rihali kuma, idan kun yi sallah a wuraren zaman ku sun ma'adaraktu mal'imama, walam yi salli sannan kuka sami liman bai yi sallah ba, ba salliya ma'ahu ku yi sallah tare da shi fa'in na halakuma na filatu. Ida wannan sallah za ta san mai muku na fila. رواه أحمد واللفظ له أحمد يرويتوش لفظ الناس نه والثلاثة لكم ما رويتا قد أكو وصححه الترمذي الترمذي يا إنغان تاشي وابن حبان دا ابن حبان da aka suka ce hadisi ne ingantacce saboda Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Darqutni da Ibn Hibban da Hakim dukkan su ta hanyar ya ala bin Ata an Jabir bin Yazid bin Aswad an abihi suka ce ya alaƙin nan bin ata yana daga cikin mazajen da muslim yake rawaito hadisinsu shi kuma jabir da sa'i ya ce mutumin kirki ne wannan hadisi yana nuni akan an so mustahabbi ne mutum ya sake sallar jama'a ga wanda ya salla idan mutum ya yi salla sannan ya zo masallaci ya samu mutane na salla ko kuma an tsaye da salla a masallaci yana iya maimaitawa ko da ya yi sallashi wannan an so yin haka amma ba wajibi ba ne wannan hadisin kuma yana nuni akan cewa sallar da aka yi gida ta inganta ko da ko babu uzuri sai dai laifin yana ga wannan laifin yana akan barin jama'a da mutum ya a cikin masallaci ba da uzuri ba amma sallar ta yi in mutum ya sallar shi a gida sallar ta yi in ba uzuri ne ya ƙi zuwa sallar abin nan jami'a a masallaci to nan ne laifin yake amma sallar shi da ya a gida ta yi ko hadisi yana nuni akan cewa sallar farilla ita ce ta farko shin a cikin jama'a mutum ya yi ta ko shi kaɗai ya yi ta wanda ya sake nafila ce yana su waɗanga su biyun da suka yi sallah a gida maza Allah ya ce kada su yi haka idan su iske ko da su yi sallah gida suka iske liman ko yana sallah kenan sai sallah tare da shi wannan sallah da suka yi tare da liman nafila ce wadda suka yi ta gida ita ce farilla a cikin shi akwai umarni ma'ana wajibci game da yin umarni da alkhairi da hani da abin da shari'a take kyama kenan wannan hadisin kuma na nuni cewa halartar jama'a da rikin shiga tare da liman a cikinta ga wanda yake mummunan zato gare shi wannan bai zama laifi mutunan da yana kyamar liman ko yana mummunan zato daga liman da bai bi shi ba ba a ce ya laifi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به kawai an sa liman ne da a yi koyi da shi da haka fa'iza kabbara in yi kabbara sa'an nan ne fa kabbiru ku kuma mabiyansa ku yi kabbara wala tu kabbiru hatta yi kabbira kada ku yi kabbara sai liman ya yi kabbara wa idan raka idan ya yi ruku'i ne farka uku kuma mabiya a lokacin za ku yi ruku'i wala tarka'u kada ku yi ruku'i hatta yarka'a sai in ya yi ruku'i wa idan ƙala idan ya ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa wa ƙulu ku kuma sai ku ce Allahumma ya Allah rabbana Ubangijinmu lakal hamdu wariya ta tabbata gare ka wa idan sajada idan yayi sujida ne fasjudu sai ku yi sujida kuma mu wala tasjudu kada ku yi sujida hatta yasjuda sai yayi sujida wa idan salla qa'iman in yana salla a tsaye fa sallu qiyaman kuma ma mu ku yi a tsaye wa idan salla qa'idan in yana salla a zaune fa sallu qu'udan ajma'ina dukkan ku ku yi salla a zamne rawahu abu dawud abu dawud ya rawato shi wa hadha lafzuhu wannan lafazin shi ne wa asluhu fi sahihaini asalin hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim hadisi ne ingantacce ya zo daga daga jama'a daga masu yawa daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Anas akwai Aisha akwai Jabir akwai Abu Huraira wa amma shi wannan hadisin na abu huraira shi ne hadisin wannan babin yana da hanyoyi daban-daban hanya ta farko al'a'araju anhu bukhari da muslim hanya ta bi kuma daga abu alkama anhu daga abu huraira hanya ta uku daga abu yunus maula abu huraira muslim ya fitar da shi hanya ta hudu daga abu salih anhu daga abu huraira wanda imamu abu dauda ya rawato shi nasa'i da nisa'i nisa'i ya ƙara cewa wa idan ƙara'a fa'ansitu in yana karatu ku yi shiru abu dawuda yake cewa wannan ƙarin ba a kiyaye wannan ƙarin ba amma a wajen musulun wannan ƙarin ya inganta kamar yadda ya fitar da shi a cikin littafinsa sahih daga cikin abin da ke ƙarfafa wannan ƙarin na cewa wa'iza ƙara'a fa'an sito yana da hadisan da suke mara masa baya kamar irin hadisin abin musul ash'ari a wajen imam musul wannan hadisi yana nuna hukunce-hukunce kamar haka wajibcin bin liman da lima ake koyi wajen tashi da sunkuyawa da zama da komi da sauran ayyuka da maganganu baya halitta a saba ma liman abin da ya yi dukkan wata sunkuyawa da tashi da zama da yunkurawa na mamu wannan duka yana zauwa ne bayan na liman rigai liman wannan haramun ne inda gangan mutum ya yi sallar shi ta ɓaci ko ko su ma ba su yi sai limamin ɗin tasu ta yi ko su ma ba su tashi tare tunda ita lima a yi tsakiya take sai ta yi su yi wannan kenan da haka abin da aka shar'anta a cikin haƙƙin liman da mai sallah shi ɗaya shi ne sami Allahu liman hamidahu a lokacin da zai ɗago daga rukui. Ko? Inda suka ce wannan ba a shar'anta shi ga mamu. Yana wannan hadisin yana fa'idantar da mu cewa halin mamu ya kashi zuwa halaye guda hudu ne. Na farko, rigai liman. Rigai liman wannan haramun ne da gangan idan mutum ya yi haramun ne kuma sallan mutum na iya bacewa. Ko? wannan ita ce magana mafi rinjaye. Aka ce, In riga liman cikin kabbara harrama ne, to mutum bai ma kulla sallah ba, sai ya sake. Hali na biyu shi ne ya yi tare da liman, ya zamanto tare da liman suke yi a cikin maganganu ko yunkurawa ko tashi, shi kuma wannan makaruhi ne. wasu ma sun haramta shi suka ce sallah ba ta ɓace sai dai a cikin kabbara harrama ce na uku shine mutum ya yi jinkiri game da liman aka ce shi ma dai kaman abin ba liman ya yi kuma mutum sai ya ya tsayi ne sai can ya ga dama yi shi ma wannan hukuncin shi hukuncin riga ilimin hali na hudu shi ne ya zamanto bin liman ne yake a cikin maganganunsa da ayyukansa baya ce Allah kuwa sai liman ya ce bai tasowa sai liman ya taso bai zama sai liman ya zamana wannan shi ne abin da aka shar'anta kuma shi ne wannan hadisi yake nuni a kai kuma wannan shine ayyukan da suke akan mamu bayan liman ɗinsa ko akwai kanin liman malamai sun haɗu akan cewa yin sallah a tsaye wajibi ne ko yin sallah a tsaye wajibi ne ya zo a cikin wannan hadisin cewa idan liman yana sallah a tsaye to yi sallah tsaye in yana zaune kuma ku yi zaune gaba ɗaya ko? shi ne malamai suka ce yin sallah a tsaye a sallah farilla wajibi ne sun haɗu akan cewa liman wanda bai iya tsayuwa ya kasa tsayuwa bai iya tsayuwa to shi ne game da wanda shi kuma yana iya tsayuwa in dai liman ba liman ba ne ratibi wanda aka sani ko da yaushe to kuma ga liman wanda yana iya tsayuwa sai aka ce kenan shi wanda bai iya tsayuwa din nan bai inganta ba ya limanci a wannan halin sai suka yi saɓani a cikin ingancin liman ɗin da yake limancin liman wanda yake ratibi wanda wani illa ce ya same shi wanda bai iya zama amma kuma ana fatan gushewar wannan illar idan ya yi sallah zaune tare da mamun da su kuma suna iya tsayuwa menene hukuncin wannan wasu sun ta akan cewa ya halitta kamar irin su imamu ahmad saboda aiki da hadisi da kuma sallar annabi sallallahu alaihi sallama da ya masahabbansa a zaune a lokacin da diddigan kafuwansa suka suka kumbura da kuma sallarsa a cikin rashin lahiyarsa wadda ita ce sanadiyar rasuwarsa zaune ne yake da aka illiman wanda yake ratibi ne ya samu wata illa wadda tana hana shi zama kuma ratibi ne kuma wannan illan ana fatan gushewarta ma'ana warkewarta wasu ka ce ba laifi yana iya yin sallah zaune su kuma mamun duk da suna iya yin tsaye sai su zama sai su zauna ko saboda wannan hadisi ya ce in yayi sallah a zaune ku zauna saboda aiki da hadisi kama hanafiya sun ta akan cewa baya inganta a yi koyi wanda yake tsaye ya yi koyi da wanda yake zaune saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a rishin lahiyarsa wanda ya rasu a ciki a zaune amma kuma mutane suna tsaye a bayansa a bayansa kuma ita ce sallah ta ƙarshe da yayi limancinta yana zaune amma su na bayan nasu suna zaune ko to suka ce abin da yasa haka saboda wannan illar na rashin lahiyan nan rashin lahiya ne wanda ba a ganin ana iya warkewa saboda haka kenan tunda su suna iya zama kenan suna iya tsayuwa sai su yi tsaye shi kuma yana zaune imam malik da shafi sun kai sun ta akan cewa duk limamin da bai iya tsayuwa to baya halitta baya inganta limancin shi ga wanda yake da ikon tsayuwa tawa'an illar da an tare da shi tana gushewa ko ba ta gushewa suka ce bai halitta baya inganta limami ne ratibi ko ba ratibi ba dalilin su shine faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la takhtalifu ala imamikum kab ku saba ma limamin ku ko da aka suka ce kenan in yayi zamane suna tsaye kaga sun saba ma limaminsu da aka suka ce kenan baya inganta wannan shine maganganun da malamai suka yi dangane da wannan وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه دغ ابي سعيد سعيد الخدري يد الله تثبت اغريشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا الله صلى الله عليه وسلم يا ma'ana ga sahabbansa ta'akhuran komawa baya a cikin sahu kenan maimakon su daidaita sai wasu su dan huta daga cikin sahu faƙala sai manzo Allah ce taqaddamu ma'ana ku gabato mana ku shigo sahu fatanmu bi ku yi koyi da ni wal ya atamma bikum man ba'dakum su kuma waɗanda suke bayan ku kuma su koyi da ku yanan na gaba ku zo kusa da ni ku rika koyi da ni abinda ne ku yi su ma waɗanda an bayan ku su koyi da ku rawahu muslim muslim ya rawaito shi yana wannan hadisin na nuna cewa ana son yin kusa da liman sahu na farko farko su ne suka higa maza daga safuffuka na ƙarshe saboda hadisin da yake cewa khairu sufufin rijal awwaluha fiyayyen ma'ana safuffukan maza su ne safuffuka na farko da kuma hadisin da yake cewa lauya alamun nasu ma fi saffil awwal lastahamu alaihi inda mutane sun san zara basar da a cikin sahun farko da sai sun yi ƙuri'a ma a kansa da ba kowa ke samun sahun farko ba liman shine wanda ake koyi da shi a cikin sallah cikin dukkan ayyukan sallah da maganganun sallah ba a saba ma liman a ciki a cikin sallah akwai tsari na musulunci don a saba ma musulmi akan kyakkyawan tsari da kuma kyakkyawan jeri shi yasa ake jera saho a tsara shi da riko da kuma ɗa'a game da abin da yake alkhairi wannan duk yana daga cikin jimlolin abubuwan da suke na sirri a cikin sallah sai ga duk tarin jama'a mutum guda ne ke jagorancinsu ba sa yi sai ya yi wannan ana nuna mi ɗa'a da biyayya sallah duka tana koyar da wannan sannan mamu waɗanda ba su ganin liman ba sa jin sautin liman su kuma za su yi koyi da waɗanda suke gabansu daga cikin mamun da suke gaba ko da ya ce waliya a tamma bikun man ba'adakun aka ce wannan yana ɗokan koyi a cikin sallah shi yasa ake cewa waɗanda ya kamata su kusan liman su ne malamai sannan bayan malamai masu cikakken hankali sai ya zamanto safu na biyu yana koyi da safu na farko kuma yana ɗaukan ma'ana shine a ɗauki ilimin yadda ake sallah daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ce kenan a yi koyi da shi shi koyi da shi To malamai suka yi saɓani yaushe ne aka yi so a tashi tsaye zuwa sallah. Abu Hanifa da almajiransa sun ta akan cewa ana tashi tsaye ne a lokacin da mai ikama ya ce hayya alassala. Wannan shi ne Suwaidu bin Gafla da annaka'i suka faɗa suka kafa dalili da faɗan bila la tasbuqni bi amin cewa kada ku rigaye ni da amin yana ce amin ku ce amin imam malik da ahmad sun ta akan cewa ana tashi a miƙe tsaye domin yin sallah a lokacin da mai iqama ya ce qad qamatis salah wannan shine ibn munzir ya faɗa Imam Shafi ya ta yi a kan cewa ana tashi tsaye ne a lokacin da mai ikama ya gama ikama. Wannan ita ce maganar Umar bin Abdulaziz da Muhammad bin Ka'ab da Salim da Abu Qilaba da Az-Zuhri da Afa. ya zo a cikin Al-Mubni. Yake cewa muna cewa mutum zai tashi tsaye domin sallah a lokacin faɗan mai iƙama ƙadi ƙamatis sala saboda wannan labari ne gaba da ma'anar al'amari don haka a lokacin sai mutum ya yi sauri ya tashi zuwa sallah ibn rushd ya faɗi wata magana ta Imam Malik cewa ba a iyakance wani iyakancewa ba game da wannan kowa gwargwadon ikonsa wanda zai iya tashi lokacin da aka fara ikama ya tashi wanda sai an ce kad kamati sala da tashi wanda kuma sai an gama gwargwadon dai iya ikon mutum yanan babu wani abin da aka shar'anta wanda aka ce sai dai hadisin abi kata da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan qimatu sala fala taqumu hatta tarawni in an tsaye da sallah kan ku tashi sai kun ganni kenan in hadisin ya inganta ya zama wajibi a aiki da shi ba a tashi tsaye sai an ga liman ko aka ce hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim kuma wannan lafazin na bukhari ne a cikin babu mai mata ya komun nasu idan ra'awul imam yaushe mutane za su tashi idan sun ga liman da haka abin da aka yi so wajen jamhurin malamai daga cikinsu akwai a hanabila liman ya yi kabbara wayanda suke koyi da liman da masu koyi da liman idan aka gama iqama a cikin muguni yake ce zullul a'imma fil amsar wannan shine maganar mafi yawan malamai a cikin birane wannan shine saban da malamai suka yi dangane da yaushe ya kamata a tashi idan an yi iqama za a tsaye da sallah wasu suka ce idan mai iqama ya ce hayya ala sala wasu suka ce idan ya ce kada kamati sala wasu suka ce idan ya gama wasu suka ce a'a in hadisin nan ya inganta wanda yake cewa idan an tsayar da sallah kan ku tashi sai kun ganni kenan ba a tashi tsaye sai in an tsinkaye liman ga nan tahe a lokacin sai a tashi wa an zaid bin sabit radiyallahu anhu qala yace ihtajara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hujratan bi khasafatin fa salla fiha wa tatabba ilayhi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi cewa ihtajara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hujratan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wata ƴan ruha bi khasafatin ma'ana ta tabarma ta taga eh tabarma kaba haka yayi wata ƴan ruha fa salla fiha yayi salla a ciki fa tatabba ilaihi rijalun sai wasu mazaje suka dinga bin shi waja'u yusalluna bi salati suka zo suna yin sallah da sallar sa ma'ana suna koyi da shi har zuwa ƙarshen hadisin wa fihi a cikin hadisin ya zo afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktubata mafificiyar sallan mutum shine in dai nafila ce yayi ta a gidan shi illa al maktuba sai dai sallar farilla mutabawun alai bukhari da muslim wannan hadisin na nuna mana halaccin koyin mamu mamu ya halitta mamu ya yi koyi ko da ko liman yana cikin wata ‘yan runwa ko wani ɗan ɗakin da laye rahul mamu bai ganin shi ko kuma a ɗayansu yana sama saman ɗaki guda na ƙasa kenan duka mutum na iya koyi da liman in dai duka masallaci ne wannan ya halitta sannan kuma ya halitta mu keɓance wani wuri a cikin masallaci domin ibada ko kuma hutu in akwai bukata kuma bai ƙuntata ma masu sallar to babu laifi a keɓe wani wuri a cikin masallaci domin yin ibada ko kuma a hutawa a wajen inda babu kuntata ga masu sallah inda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata ɗan ruwa ɗan wuri haka ya ɗan sa wata tabarma haka ya keɓe shi yana nafilar shi cewa sallar nafila a gida ta fi domin yin sallar nafila a gida yana haskaka gida kuma wannan na sanya mutum ya nisanci riya da jiyarwa amma sallar farilla abinda yake wajibi yin ta a masallaci sai dai da uzuri wannan kuma a cikin haƙƙin maza waɗanda suke baligai ya halitta ayyana niyyar sallar jama'a a cikin sallah daga liman da kuma mamu ko da ko a cikin zai ma'ana sallan ne mutum na iya ayyana niyya don haka kenan ciratan niyyar mutumin da yake sallah shi ɗaya zuwa niyyar abin nan liman suka ce kama abin da ya shahara a mazhaba ta imam ahmad suka ce wannan baya halitta misali a ce mutum ya zo yana sallah shi ɗaya daga nan kawai sai ya kuma ƙulla niyyar limanci suka ce a wannan halin bai halitta sai da in mutum na zaton cewa akwai wani mamu da zai zo tare da shi ina ba ta an fahimta in ya ga cewa akwai wani mamun da yana iya zawa tare da shi wannan ke yana iya ƙaunar niyyar limanci sun karɓo wanda ne daga sallah ibn abbas tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin na nuna halaccin mai nafila yana iya koyi da mai sallah farilla saboda sallar tahajjud a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ce amma a haƙƙin al'ummarsa sunna ce ba wajibi ba wannan shine abin da ya shahara kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana sallar tahajjud nafila sallar dare sai wasu suka zo suna koyi da shi su kuma farilla ce ma'ana ma'ana suka zo suna koyi da shi nafila dan shi wannan sallar ta tahajjud a wajen shi game da manzo Allah wajibi ce kenan tamkar sallar farilla ce su kuma wancan nafila ce suke sai suna koyi da shi da haka suka ce kenan ya halitta mai nafila na iya bin mai farilla ko amma suka ce koyin mai sallar farilla da mai nafila akwai ruwayoyi guda biyu a wajen imam ahmad ruwaya ta farko suka ce a wannan ruwaya baya halitta shine abin da ya shahara a mazhabinsa ruwaya guda kuma ta ce ya halitta kuma wannan shine ya inganta saboda dalili akwai dalili kissar da ta zo a cikin sahih bukhari da muslim ko na abu huraira yakan ba da sallah ya mu'az bin jabal a ƙauyensu kuma ya zo ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana farla yana farilla shi kuma nafila ce yake inda shi da ja yayo ta yayo ta a ƙauyensu daga suka ce kenan ya halitta a cikin wannan hadisin cewa akwai dalili akan cewa abin da ke sha makancewa tsakanin liman da mamu wannan baya hana ingancin sallah da kuma koyi da liman ko da mutum bai ganin liman imamun nawawi yake cewa sharaɗi ne game da ingancin koyi da liman ya zamanto mamu ya iya gane tashi da sunkuyawa na liman a cikin masallaci ne ko kuma ba cikin masallaci ba duk inda mutum yake ko da bai ganin liman in dai yana iya gane liman ya yi ruku'i ya taso daga ruku'i ya zauna idan mutum na iya koyi da shi وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما daga Jabir da Abdullah yadda Allah ta tabbata a gare su su bi kale yace salla mu'azun mu'azu bi ashabihi al-isha'a ya ma mutanansa sallar isha'i فطول عليهم سي تسويتا musu فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace a turidu an takuna ya mu'az fattanan ya kai mu'az shin kana nihin ka fitinin ma'ana ka fitini mutane game da addinin su shine ka tsaurara musu ibada فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace idza amamta nasa idan kana limancin mutane faqra ka karanta bi washamsi wa duhaha da washamsi wa duhaha irin su sabbih isma rabbikal a'la irin su iqra bismi rabbika irin su wal layli idza yaghsha mutabaqun alaihi bukhari da muslim wal lafzu li muslim lafazin na muslim ne Wasu- wani ma ko waɗannan ka karanta sai ya ga tsawon abun tunda sadifan da irin karatun da mutum zai in irin karatun annabi ne aya aya aya wani zai ga an tsawaita shi kuma wannan an ce eh, wannan hadisin na nuna halaccin limancin mai nafila da mai farilla saboda sallar mu'azu ta farko farilla ce ta biyu kuma ko sallar shi ga mutanensa nafila ce cewa liman ya kamata Eh, limanci ya kamata ya kasance a cikin mutanen da suke mafifita masu salaha masu tsoron Allah masu ilimi ga mu'azunan yana fitowa domin ya yi ma'ana ya limanci mutanensa ma'ana domin ya limanci mutanensa daga madina zuwa abin nan ƙauyensu ya zo ya sallah tare da manzo Allah ya koma kuma yi ma mutanensa sallah saboda mun kasancewa sa malami masani kuma bai kamata ga liman ya tsaurara ma mutane shine tsawaita karatu ko malamai sun yi saɓani a cikin ingancin limancin mai nafila ga mai farilla irin su abu hanifa da malikiya hanafiya da malikiya da hanabila sun ta akan cewa sallar ba ta inganta ba suka kawo dalili da hadisin da yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi an sa liman domin ai koyi da shi kada ku saba masa da aka sabawar niyyar su suka ce sabawa ne akan sa saboda shi wannan yana niyyar nafila shi kuma wancan niyyar farilla ce na an samu sabani da aka sai suka ce kenan bai inganta ba ko Imam Shafi'i da Auza'i da At-Tabari sun ta akan cewa sallah ta inganta koyin mai farilla da liman wanda yake mai nafila. Ruwaya ce daga Imam Ahmad kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi sun zaɓi wannan ruwayan suna kawai dalili da hadisin Mu'az wanda ya zo a cikin Sahih Bukhari da Muslim. Sallar shi sallallahu alaihi da kuma sallar manzo Allah sallallahu alaihi sallama da yamma mutanensa sallar tsoro salloli guda biyu ko kowace jama'a ya musu sallah kuma sai a sallame tsakaninsu in ya yi raka abi da waɗanga sai ya sallame ita kuma sallar abin nan bulaguro raka'a nawa ce ƙasaru ce raka'a biyu ce yana wasu jama'a sai musu sallah biyu sai ya sallami kuma ya tashi ya raka biyu da wasu su ma ya sallami yana kaga na farkon nan da ya musu sallah farilla ce su kuma wacce bin sallan mai ce shi a gare shi sallar nafila ce tunda sallar bulaguro raka'a biyu ne sallah mai raka'a hudu ko sai suka kawo dalili akan cewa kenan ya halitta tunda shi na biyun nan da yake nafila ce niyyar nafila ce gare shi su kuma farilla ce gare su ko wani aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya ƙara mata yarda fi qissati salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bin nasi wa huwa maridun a cikin ƙissar sallar da annabi yama mutane bai da lafiya qalat tace faja'a manzo Allah ya zo hatta jalasa an yasarihi abi bakr har abubakar ya tsaya ya zauna a hagun ɗin shi fakana yusalli bin nasi jalisan yana ma mutane sallah a zaune wa abubakarin ƙa'iman shi kuma abubakar yana tsaye yaktadi abubakarin bi salatin nabi sallallahu alaihi sallama shi abubakar yana koyi da sallar manzon Allah wa yaktadi nasu bi salati abubakarin shi kuma mutane suna koyi da sallar abubakar inda manzon Allah na zaune shi yana tsaye ko yana koyi da sallar tunda manzo Allah zaune yake shi yana tsaye kenan in yayi ruku'i in manzo Allah yayi ruku'i alama ta ruku'i shi Abubakar sai yayi ruku'i su ko mutane sai su koyi da sallar mu eh da Abubakar tunda shine a tsaye mutabawani alai bukari da muslim suka rawaito shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto bai da lahiya sai ya ce ku umarci abubakar ya ma mutane sallah sai abubakar ya ware ma mutane sallah sai ya ji alaman samatar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo mutane na cikin sallah sai ya zauna a hagun ɗin abubakar sai annabi sallallahu alaihi sallama ya zamanto yanzu shine liman yana ma mutane sallah a zaune shi kuma abubakar yana sallah a tsaye yana koyi da abu ma'ana abubakar yana koyi da sallar annabi wanda ko da aka ware sallan manzo Allah bai da lahiya ya yi tsammanin bai iya hutawa sai ya ce abubakar ya ba mutane sallah yanzu abubakar ya shiga yana ba mutane sallah sai manzo Allah ya zo da ya zo sai ya zauna hagun ɗinsa, ko hagun ɗinwa, abubakar. Da ya zauna hannun abubakar, yanzu abubakar ya zamanto damanwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai dai sai sallah ta canza sai manzo Allah ya zama shine liman amma shi Abubakar yana tsaye idan manzo Allah ya alama ya yi ruku sai abubakar ya yi ruku'i yana koyi da sallar manzo Allah su kuma mamu suna koyi da sallar wa abubakar da haka kenan wannan hadisin na nuna halaccin limancin mutunan da bai iya tsayuwa ya halitta yana iya yi ma waɗanda suke iya tsayuwa sallah amma Hanabila sun keɓance wannan dangane da limamin da yake ratibi. Ko? Tana in ba ratibi wani suka ce mai halitta ba. Kuma hadisin na nuna ya halitta a samu wanda yana iya isarwa daga liman a cikin sallah in ya zama to ba a jin sautin liman to ba laifi wani ya rika isar masoran jama'a in akwai bukata in wurin na da faɗi ga masu yawan sallah ga jama'a mai tarin yawa sautin liman bai isa ga kowa to wani na iya isarwa yanan mamu yana kasancewa a daman liman saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a hagun ɗin abubakar radiyallahu anhu ko hadisin na nuna halaccin niyyar limanci a cikin sallah ko da ku a cikin sallah ne ake ciki mutum na iya canzawa ya koma kamar yadda ya halitta cirata daga yana iya komawa mamu a cikin sallah kamar yadda abubakar ya da shi ne liman amma da manzo Allah ya sai koma sai ya koma mamu amma akwai saɓani tsakanin malamai a cikin wannan ƙissar shin cewa abubakar bayan annabi sallallahu alaihi sallama ya zo ya ci gaba da limanci ne ko ku a'a shi ma mu ne liman shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam magana da tahirin jaye cewa ya koma mamu ba liman ba saboda al'amurra masu yawa daga ciki faɗar aisha ta ce yaktari abubakar bi salatin nabi ko abubakar na koyi da sallar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa yaktadi nasu bi salati abubakar su kuma mutane suna koyi da sallar abubakar yana wannan shi ke nuna kenan abubakar ya koma mamuni daga ciki kuma cewa abubakar allah ƙara masa yarda bai yarda ya zama liman limamin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya abku a cikin tahiyarsa alaihi salatu wassalam domin sulhu a cikin bani amr bin auf fi Quba bayan mutane sun yi ta jira bai dawo ba sai aka tada sallah kuma da ya dawo sai ya ci- sai ya shiga limanci ya zo a cikin ruwa al-bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a hagun din abubakar wannan shine mazamnin liman dangane da mamu shi yana a hagu shi kuma mamu yana ina yana dama ko to wani abi hurairata radiyallahu anhu daga abi hurairata Allah ya ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala annabi ya ce idan amma ahadukumun nasa in ɗayanku na ma mutane limanci falyu khaffif ya sauƙaƙa fa inna fihi musarira don akwai ƙaramin yaro a cikinsu wal kabira akwai kuma babba shine mai tsoho mai shekaru wadda'ifa akwai mai rauni wadal haja akwai kuma mai wata bukata a gama sallah ya tahi fa idza salla wahdahu in mutun na sallah shi ɗaya falyusalli kaifa sha'a yayi sallah yadda yake so mutawun alai bukhari da muslim wannan hadisin na nuna ana son sauƙaƙawa musamman ma idan mutum na ma mutane limanci a cikin sallar farilla ko nafila hikima a cikin wannan kasancewa ana samun ƙanana yara ana samun tsofaffi ana samun masu rauni waɗanda ba su iya ba su iya hankurin wannan tsawaitawa saboda rauninsu da kasawarsu haka akwai masu bukata waɗanda suna so a gama sallah su ta zuwa ga bukatunsu ko anan zamu dakata subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Ah,